أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا رلهدي sha biyar an shigo cikin daren sha shida tun da magariba ta yi ga watan uku hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da hamsin da bakwai a yau za mu koma ta ɗari da hamsin da shida ko da biyar mu ɗauko karatun saboda ayoyin suna haɗe kuma ba mu samu damar gabatar da bayanai ba da haka insha Allahu ta'ala za mu tora daga wancan gurin fa bima naqdihim mithaqahum muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance ita ce makomar mu Allah subhanahu wa ta'ala ce fa bima naqdihim mithaqahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا نعم ana cikin jero ta'addancin da ahlul kitabi suka aikata don ka ai mamakin abin da suke aikatawa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahum sabiqatu kufrin wato magabatansu sun yi aika aika su kuma sun kasance akan abin da magabatansu suke don haka ba wani abin mamaki bane irin abubuwan da suke kawowa a wannan a wancan lokaci zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan uwa yayi tambaya da aka ce wa qulna lahum udkhulul baba sujjada shin da aka ce a shiga lokacin da aka yi sujada yaya ne sujada take mutun yayi sujada ya rinka tafiya ko yaya ne zai yi ko ba haka ba to kaga wannan abu ne wanda yake duk da yake cikin bakara ma mun zo ban sani ba kuma bayanin shi malamai sun yi sabani wasu sun ce sujjadan nan ana nuhin al-inhina'u ko al-khudu' shine kankan da kai kenan su yi su yi kankan da kai sannan su shiga domin al'ada dan adam bai iya aza goshin shi akan ƙasa kuma ya ci gaba da tafiya ko ba haka ba waɗansu suka ce a'a an umurce shi an umurce su ne su yi sujada lokacin da za su shiga bayan sun ƙara sujada sai su shiga kai tsaye an fahimci wannan da kyau sannan kuma saɓani kan cewa garin da aka ce su shiga ƙofar shin wancan birni ne wanda annabi Musa ya yi musu bayani a cikin suratul ba'ida ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ko ko wurare ne guda biyu alqur'ani bai tantance ba ko ba haka ba malamai sun dai yi wadansu sun yi kokarin cewa wurare daban-daban ne can inda anka ce udkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum daban inda anka ce udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum daban waɗanda suka ce ita ce suka ce bayan sun shiga lokacin nan ne za su samun abin da Allah ya musu alkawali ko ba haka ba in sun shiga sun bi umarnin Allah kataballahu lakum dan Allah ce udkhulu shi ko al'amru fi dul wujuh abinda an ka wajabta kuma ya zamanto kutiba kenan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المهم dai akwai sabani babu tantancewa sai dai hasashe na malamai da kokarin tarjihi da suka yi Allah ce to fa bima naqdihim mithaqahum nan alba'u mun kace sababiyya ce saboda warwarewal alƙawurran su misaq in ka kalle shi a luga ɗaya amma da an ka ce misaqahum an kai idafa ya koma jam'i domin ba alkawari guda ne tsakanin su da Allah ba ko ba haka ba wanda mun karanto ayoyin da suka yi bayani irin waɗannan alkawulla wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah kaga wannan alkawari ne wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun da sauransu Allah ya ce to saboda warware alkawarin su wa kufrihim bi ayatillah da kafirce ma ayoyin Allah in an faɗi wannan aya su bijire mata in an faɗi wannan aya su bijire mata wa qatlihimul anbiya'a da kashe annabawa da suke yi muka ce malaman balaga suka ce nan akwai almajazul mursal utliqa wato alkullu wa urida bihi aljuz'u an ce sun kashe annabawa amma ana nufin sashen annabawa dan Allah ce fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun kaga ba dukansu suka kashe ba bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba na kira ya kawo shi ko wani irin haƙƙi da wanda aka sani da wanda ba a sani ba a wani wuri yace bi ghairi alhaq ya ka alif wallam haƙƙi wanda an san shi inda za a same shi amma babu shi ko ba haka ba to irin waɗannan quyud ne malaman tafsiri suke cewa an kawo su ba dan saboda suna da mafhum ba wasu sai sun ce malamai za'ida ne kamar ƙara su da an kai bigai da haƙƙin don ba a kashe annabi da wani haƙƙi ko ba haka ba to amma Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin alqawaidul hisan wani littafi da ya rubuta akan ka'idodin da za su taimaka ma mutum wajen tafsiri yake cewa wannan bai dace a ce za'id bane domin cikin alqur'ani babu abin da az-za'id duk inda Allah ya kawo irin waɗannan to ƙarfafa ma'ana yake yi saboda ya fiddo abin ga fili anbiya'a da yace bi ghairi haqqin dan shi ƙara nuna maka shi ƙara kore ma kuma shi ƙara fito ma da abin ga fili ka gane ba tare da wani haƙƙi ba wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi kaga da ce la burhana lahu bihi ai aslan wanda zai shirka bai da wata hujja to amma dan ya ƙara nuna maka abin yayi muni sosai ina fatan kuna fahimta ta an gane ko wa raba'ibukum allati fi hujurikum kaga fi hujurikum ai wato ita rabiba in dai an auri mahaifiyar mace ai ta haramta ga mutum ko tana gidan ko ba ta gidan to amma fi hujurikum balle ma a ce tana cikin gidanka yan rikon ka ci ina fatan kun fahimta wa qaulihim qulubuna gulf da faɗa su cewa zukatan mu a rufe suke ko ba haka ba ba mu fahimta kamar yadda kafirin su makka suka faɗa su ba wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi sai su ce ba su son sauraron wa'azi ba su fahimta duk yadda za ka bayani ko ba haka ba duk yadda kake da ilmi duk yadda kake da fasaha duk yadda kake da balaga duk yadda ka iya bayani sai wanda Allah ya so ya karɓa yake karɓa amma wanda bai da imani ba ruwan shi da ma ya ga ka taso ma wuri sai ce to ga mai zancen lahira ya zo mu bari mu tashi mu bari bal taba Allahu alaiha Allah ce a'a Allah ya yumke in ji malaman zauri ko ya yi rufi akan zukatan amma bi kufrihim saboda kafirce wasu alba'u nan sababiyya ce saboda sun kafirce to dama in gaskiya ta bayyana gare ka ka kauce to shikenan falamma zagu azaga Allahu qulubahum wama kana Allah liyudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun an yi muku bayani kun gane kuka ce ba za ku yi ba to kuma me ya saura babu abin da ya saura Allah ce to fala yu'minuna illa qalila ba sa yin imani illa qalilan sai kaɗan waɗansu malamai suka ce nan kalilan yana komawa ne zuwa ga lokaci ai sai lokaci ɗan kaɗan wani lokaci su yi imani wani lokaci ba za su yi imani ba waɗansu malamai suka ce illa kalilan yana komawa ne zuwa ga wata jama'a daga cikinsu ina fata an fahimce ni ko kuma fala yu'minuna illa qalilan ba sa yin imani sai da waɗansu mas'aloli ko waɗansu ayoyi su yi imani da waɗansu su kafirce ma waɗansu Allah ya ce to wa bi kufrihim na'am وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبح لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wa bi kufrihim kuma saboda kafircin su sai yayi afu dan ya faɗi kufrihim amma saboda yana son ya dora akan shi shi yasa ya ƙara maimaitar da shi wa bi kufrihim saboda kuma kafircin su wa qaulihim da fadar su ala maryama akan maryam buhtanan azima kirkire na ƙarya wanda yake mai girma danganta wato mahaifiyar annabin Allah zuwa ga zina sannan kuma danganta annabin Allah da kasancewa shi dan zina kafin wannan magana ta yi girma ko ba haka ba buhtanan azima ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu maryam Allah subhanahu wataala yake cewa fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ƙaulihim da faɗarsu inna qatalna almasiha mu mun kashe almasiha shine annabi Isa an sanya masa suna almasih saboda Allah ya sanya wato in ya shafi mutum da izinin Allah yana samun lafiya ko ba haka ba ko kuma almasu saboda yana yawan yawo an gane ko zai ya wace duniya gaba ɗaya wannan ana kiransa almasu to shi yasa malamai suka ce aka kira shi almasih Isa ibn Maryam Isa ɗan Maryam an danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda bai da mi bai da uba duk inda an kafa cikin alkur'ani sai a ce Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam ko ba haka ba amma su cikin littattafan su na kristanci al-muharrafa sai an ka ce akwai sunan baban annabi Isa shine Yusufun Najjar saboda suna ganin shi ya aure Maryam kenan baban shi ne kaga dai magana ta koma ga ta ga kamata ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ce rasulullah annabin Allah nan yana yi wa i'tiradi ne wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa sai Allah ce Isa ibn Maryam sai Allah ce Rasulullah ko kuma tana yi wa maganar su ce su suka faɗa cewa Rasulullah annabin Allah ne amma ba dan sun yi imani da shi ba ko ba haka ba Fir'aun ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun kaga ai bai itirafi ba faɗa kawai da baki wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun kaga inda sun yarda da amsa kan mai da alqur'ani ba za su ce mishi mahaukaci ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ce wa ma qataluhu annabi Isa busu kashe shi ba wa ma salabuhu busu tsige shi ba walakin shubbiha lahum sai dai an daura kamar shi an sanya ma wani mutum sai suka kashe suka sa tsammanin wato shi ne suka kashe ko ba haka ba wanda mun faɗi kisoshi guda biyu waɗansu suka ce wani ɗalibin shi ne wanda ya yaudare shi aka ɗauki kamar annabi isa aka sanya mishi aka kashe shi waɗansu kuma riwayoyi wadda kamar riwayar da ibnu kasir ya kawo wani ɗai ne lokacin da ɗaya daga cikin waɗanda ke tare da annabi isa a cikin gida bayan an je an kai wato ƙarar annabi isa an je an yi wato an shirya makida makirci da a kashe shi an kewaye gidan ya ce wa zai ɗauki kamata kuma mu haɗu ya zamanto abokin zamana a gidan aljanna wannan riwaya isra'iliya ta ce shi yasa ibnu kasir ya ce hakaza yuqalu ko ba haka ba yuqalu ana cewa ya ce wallahu a'lam kaga a takaice wannan qissat almuhimmu dai ba a kashe shi ba ba a tsige shi ba an rikitas a gare su waɗansu malamai suka ce shubbiha lahum su waɗanda suka yi aikin suka ce za su kashe annabi isa ko ba haka ba ko kuma shubbiha lahum su kiristocin ai kenan suni'a li ajlihim sai yahudawa suka kirkira wannan suka ba waɗansu kiristoci waɗanda ba su da hankali su ko suka ba na bayan su har yanzu ga tsanan ana nan ana cewa an kashe annabi isa an tsige shi ko ba haka ba sai Allah ce wa innal ladina ikhtalafu fihi haƙiƙa waɗanda suka yi sabani a cikin al'amarin annabi isa alaihi salam lafi shakkin minhu suna daga cikin suna daga shakka su kansu abin nan ba tabbaci ne gare su ba to kaga malamin da ke baka fatawa ya zama to yana shakka hukunci kaga hukuncin da zai baka kai ma ai sai kai ta kanka tun da babu tabbaci gare shi to mu ko abin da muka so wanda zai baka yana shakka kai ma ka dauka ka sai ka yada kaga magana ta baci wani ana fassara wani littafi sai wani malami ya faɗi wata magana yace malam yace adibi fassarar nan da kyau dan mu wannan magana fa da mun tashi dan nan zamu yada adiba malam da kyau kafin a tashi ko ba haka ba Allah ce malahum bihi min ilmin ba su da wani ilmi cikakke illati ba abbanni sai bin zato ko ba haka ba zato ne suke bi waɗansu malamai suka ce na wato illa munqati'a ce domin ba su da ilmi an kore musu ilmi kenan zato suke bi kako ba su da jinsi na ilmi waɗansu suka ce nan ba su da wani hasashe ma a kai domin al'ilmu wani lokaci yana zakuwa bi ma'ana azzan kana hasashe ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila kufar mi fa in alimtumuhunna in kuna zaton su dan ba ku da tabbaci inda kuna da tabbaci ai ba za a ce ku jarrabe su ba sai zaman to wato ba su da ma wani hasashe akan shi illa tiba abanni sai bin wani zato akan wani zato sai zaman to istisna'i ne wanda yake muttasili Allah subhanahu wata'ala ce wa ma qataluhu yaqina busu kashe shi ba yaqinan tabbace ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce nan wato shi yaqinan hali ne na su waɗanda suka yi aikin ai wa ma qataluhu mutayaqqinina ba su da ba su ba su kashe shi ba suna a cikin hali na yaqinin cewa shi suka kashe ko ba haka ba ko ko wa ma qataluhu yaqinan ay wa ma qataluhu qatlan yaqinan bu su kashe shi ba kashi wanda yake tabbatace ina fata an fahimce ni dan haka dai a takaice kun ga kristoci wannan hanya da suka dauka hanya ce wadda akwai rudu a cikin ta ina fata an fahimta dalili kuma wato su kristoci su sun danganta mutuwa zuwa ga Allah ana zuwa ana koyawa ana waƙe-waƙe cikin iglis ko mu ce coci ana cewa an kashe Allah ko ba haka nan bane suna cewa Yesu Yesu sunanka da dadi shine wanda ya mutu saboda dukkan mutane kaga kenan sun nuna Allah ya mutu a cikin littattafan su an ce Annabi Isa yana cin abinci har ma akwai sallah wanda suke yi transubstitution wadda shi ne a ci burodi da giya saboda annabi isa ya ci burodi da giya kamar da suke faɗa sallah ce wata ibada ce ta shan giya da cin burodi danganta annabin Allah ya sha giya ko ba haka ba to kaga Allah ake cewa gashi dan yanzu muna cikin zancen Noel za a zo a yi sallah ta 25 da ta 31 25 ranar haihuwa annabi Isa talatin da ɗai ranar yi ma annabi Isa sallah kuma malaman musulunci a ɗauke su a zo a yi taro da su a ce wai saboda a nuna cewa da malamai da kiristoci duka akwai zaman lafiya kai malami ka zo biki na haihuwa sai a ce annabi isa ya an ce annabi isa mu a wajen mu annabin allah ne bawan allah ne to su waɗanda suke wannan bikin me yake gare su su allah ne a wajen su to kai yanzu kai zaka zo bikin bikin haihuwa allah kai barka sannan kuma sati yayi ƴaƴan musulmi kuma su je su yi ma allah suna ana haihuwa allah ne Allah na mutuwa mutane da suka danganta wannan kuma a cewa a ga malaman musulunci a wannan da sunan da sunan zancen zaman lafiya ƙarya ne wannan duk ba yadda za a yi a gane muna zaman lafiya da kiristoci sai malamai sun zo sun zama cikin bikin shirka ka zo ka ci walima Allah kana da ku hankali kana ko jin tsoron Allah wa ma qatalu wa ma salabuhu ko dan musulmi yasa wannan abin nasu ta cross wanda ake cewa kurwa ƙaryatar da ubangiji karara qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wannan sura ce ta tauhidi Allah bai haihu ba ba a haihe shi ba su ko sun ce Allah shi ya haihi annabi Isa ko ba haka nan bane to kenan kuma in annabi Isa Allah ne kuma Allah ya haihu kuma an haihe Allah kuma duk ana ana ta cewa wannan abin ai haka nan ne yake kafirci ne wannan babu wani abin nan wanda duk yarda wannan akida ya kafirta kuma duk malami na Allah bai zuwa wajen wannan biki don babu abin da zai kai shi wurin da an ka karetar da Allah subhanahu wataala Allah ya shirye da mu بل رفعه الله إليه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
الله سبحانه وتعالى بل أأها رفعه الله إليه اضربني الله سبحانه وتعالى يا دوك كدشي إليه زوا غريشي an gane ko kaji hakikanin yadda al'amari yake Allah ya ɗaukakar da shi zuwa gare shi sai aka samu wasu irin su mu'tazila daukakar da Allah ya daukewar da Allah ya ma annabi Isa alaihi salam ya kafin a dauke shi an gaya mai za a dauke shi ko ba haka ba id qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya kafin ayi an faɗa mai abin da zai faruwa an gane ko ba wai abu ne wanda yazo haka sudfatan ba ko faj'atan ko baghtatan to sai ce ilaihi to ƴan qur'aniyun waɗanda ba su yarda da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ba haka ba da kuma mu'tazila tunda yan qur'aniyun daga mu'tazila suke ciro waɗansu aqidu sai suka ce a ai rafa'ahu Allahu ilaihi abinda ake nufi Allah ya daukakar da daraja annabi Isa alaihi salam ba wai Allah ya dauke shi zuwa sama ba saboda suna so su ƙaryatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutawatirin suka ce to ai Allah ce inni mutawaffika ni ne mai kashe ka wa rafi'uka ilayya kuma sai in daukakar da kai to bayan an ce an kashe shi an daukakar da shi to ya zai a ce kuma annabi Isa zai dawo ina fata ku ce ni to kaga wannan duk hayaniya ce in baka san alqur'ani ba baka san lugha ba sai su yi wasa da hankalinka da Allah ce inni mutawaffika kalima ta tawaffi wani lokaci tana nufin bacci wani lokaci tana nufin karba ko ba haka ba wani lokaci tana nufin kashewa kuma duk a cikin alqur'ani ko ba haka ba Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah tuwaffawna za a cika muku ko ba haka ba to kaga nan al ujura ai ba ta an kashe na ɗai kenan abu na biyu wani lokaci tana nufin wato bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kaga wannan ana nufin barci sannan kuma tana nufin kashewa qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wadansu malamai suka ce inni mutawaffika nan bacci ake nufi ina fata an fahimce ni to mushtarak ne alqur'ani ya zo da shi kai kuma dan qur'ani ne daga ina ka samo dole sai an dauki mutuwa kaga ne yaduwa a ce an wato lokacin da Allah zai daukakar da shi an sanya shi yayi bacci shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni tunda ya ce Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wadansu malamai suka ce a'a mutawaffika zan karbi jikinka da ruhinka an fahimce ni kenan zan ɗauke ka gaba ɗaya ba ran ɗai za a ɗauka ba kamar yadda ake ɗaukar ran matattu to ko kuma su ba za su yarda ba sai wanda suke sun ce inni mutawaffika ai ni ne mai kashe ka dan nan na suke so zan su kare ta hadisi sai mu ce to mun ji mun saka maka a haka mu ɗauka tawaffi da mutuwa ake nufi a gurguje to amma in ba da jahilcin ka ba da baka san alqur'ani ba baka san lugar da alqur'ani ya sabka da ita ba ita alwawu la tufidu tartib in an ka kawo wawun ina fatan kuna fahimta ta ba dole bane wancan ya gabace wannan dalili kuma alqur'ani ban ba ka ma hadisi ko baiti balle ka karyata ni Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama mi as-sujjadan ma suna masu sujjada ko wa qiyama suna masu mi sallah ta masu hankali kakani ake yinta da sujjada ake farawa ko da tsayuwa to ka gani alwawu la tufidu tartib وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا su suka ce babu wata rayuwa in ba rayuwar duniya ba sun ka ce na mutu za mu mutu wa nahya za mu rayu a'a nahya wa na mutu ko ba kawai Allah sai ka da wannan ina fata an fahimce ni to inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko da mutuwa ne ai inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika sannan kuma sai ce maka ai rafa'a duk inda ka ji rafa'a a cikin alqur'ani shine daukakar daraja ne wa rafa'na laka dhikraka wa rafa'nahu makanan aliyya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat sai mu ce ƙarya kake yi wancan ta'addi yayi zuwa ga maf'ulun bihi kai tsaye wa rafa'na laka dhikraka kenan dhikraka ko an daukakar da ambato an kace kun fahimce ni yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma sace darajatin wa rafa'nahu makanan amma sace wa rafi'uka ilayya amma sun saboda suna da shubuha sun tai sun karanci shubuhoyin su da kaza da kaza sai su suna mutane barazana dan haka sai an yi hattara da irin wadannan mutane Allah ya shirye da mu gaba daya bal rafa'ahu Allahu ilai haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukakar da shi ilaihi zuwa gare shi wanda ke nuna masa ba akai kenan wa kana Allahu azizan hakima Allah subhanahu wataala azizan wato mabuwayi ne marin jayi babu abin da ya buwayi Allah subhanahu wataala yana daga cikin buwayarsa kuma wato ya ɗaukakar da waɗanda suke akan addininsa ya taimaki waɗanda suke akan gaskiya komi rashin dukiyarsu komi rashin wayewarsu ga duniya komi rashin wanda zai musu gata Allah ne zai taimake su duk a ƙare nuna mulki da nuna isa da masu kuɗin da komai ƙarshe kuma Allah ya tarwatsa su duk karfinka da dubaraka Allah subhanahu wataala ne zai zai nuna maka baka isa ba hakiman kuma Allah wato hakim ne gwani ne mai hikima ne baya ya tsora abu sai inda ya dace kakka yi mamakin Allah ya bar annabi sa har ya samu irin wannan matsala sannan ya dauke shi a'a yayi haka dan saboda wata izza da buwaya ta shi shi yasa Allah yake gama waɗannan azizan hakima shina da izza to kuma izzan nan tashi babu abin da ya rinjaye shi to kuma hakiman ne baya yin abu cikin son rai sai inda ya dace ya aza shi ke ajiyewa mu masu karfi wawaye ne saboda suka ba kansu dama abin da suka ga dama ko ba haka nan bane kasar da ke da karfi abin da ta ga dama take yi saboda tana da karfi ko ba haka nan bane babu hikima mu ma yanzu in kaga mutum da shira da damutsa sun cika sai ka iske abin da ga dama yake ya zan wawa sakari dan altar sai Allah ce wa in min ahlil kitab وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الله سبحانه وتعالى يتي وإن من أهل الكتاب babu ɗaya daga cikin ahlul kitab domin nan ma in bi ma'ana nafiya kenan ina fata an fahimce ni wato ma min ahlul kitab babu ɗaya daga cikin ahlul kitab illa la yu'minan na bihi face sai ya yi imani bihi da shi waɗansu ka ce nan bihi zai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. ina fata an fahimce ni suka ce alqur'ani wani lokaci ko da bai faɗi abu ba cikin siyaki za a iya gane ko ba haka ba wa yake nufi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kaga ba a faɗi sunansa ba الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم waɗansu malamai suka ce a'a wa in min ahlil kitab babu ɗaya daga cikin ahlul kitab illa la yu'minan bihi face sai yayi imani da annabi Isa alaihi salam duk dai babu matsala za mu zo akan gaba ta gaba qabla mautihi kafin mutuwarsa mutuwarsa shiwa shi ahlul kitabi ko ko shi annabi Isa alaihi salam nan ma sabani ne kaga yana daga cikin abin da ke sawa a samu sabanin fassara zamiri sai ya zo ya rike ka rasa ina ne ina fata an fahimce ni gawa zai komawa Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in sai Allah ce khalidina fiha khalidina fiha shin annar ko ko khariji fiha al-la'na babu wata matsala duk wanda ya tabbata a cikin la'anta Allah ya tabbata a cikin wuta wanda ya tabbata a cikin wuta ya tabbata a cikin la'anta Allah sai ka gane wannan to la yu'minu bihi qabla mautihi sai suka ce shi qabla mauti ahlul kitab dan su mu'tazila irin haka suka tafi aw qabla mautihi ai Allah ce kai shi ahlul kitab ya mutu amma ba qabla mautihi bai kuma zuwa ga annabi Isa sai mu ce a qabla mautihi yana kuma zuwa ga annabi Isa alaihi salam domin zai dawo dalili kuma saboda zamiri ka'idar zamiri ta alkur'ani tana tafiya kafin a samu canji sai an samu dalili na biyu in kana son ka ce shi ahlul kitabi sai ka kaddara shi kenan ma min ahlul kitabi ahadun illa la yu'minanna bihi qabla mautihi kaga ko sai ka kaddara abinda bai buƙatar takdiri ko yafi fassara da sai an kaddara wani abu mun fahimci wannan da kyau to sannan kuma wato wa in min ahlul kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi kafin mutuwar shi shi annabi Isa alaihi salam saboda muna da hadisai ingantattu mutawatirai an gane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi Isa zai dawo hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim daga abu hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la yushkanna an yanzila fikum ibnu maryam yayi kusa an yanzila fikum ibnu maryam wato ibnu maryam mai sabka a cikin ku hakaman yana mai hukunci muqsitan mai yin adalci fa yuksira salib sai ya karya cross ko wannan alama ta kristanci kurwa wa yaqtul al-khinzir ya karkashe wato aladu wa yadha al-jizya ya aza jizya ga waɗanda suka kin imani wa yafidha al-mal dukiya za ta yawa hatta la yaqbalahu ahad har sai ya kai inda mutane babu ruwansu da dukiya yanzu kowa son shi kai ya samu ya aikata abu na gari kaga ko mu yanzu baki abin da ake so kuɗi duk ayar da zaka da hadisi in babu zancen kuɗi akwai saura hadisi ya tabbata har yanzu Abu Hurairah rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ce kaifa antum yaya halin ku zai kasance idan nazala ibn maryama ibn maryama fikum idan Isa dan Maryam ya sabga a cikin ku wa imamukum minkum imamin ku yana daga cikin ku wanda zai ba ku sallah Imamul Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi sannan akwai riwaya ta Muslim fa ammakum minkum sai ya jagorance ku daga cikin ku shi wanda yake yana tare da kutun da akwai ruwayoyin sun nuna cewa lokacin da zai zo zai iske mutane suna yin sallah annabi isa zai munto shine jagora sai su to ai da wacce shari'a zai aiki sai mu ce a annabi isa zai yi aiki ne da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba matsala bane ina fata an fahimce ni ba matsala bane an gane ko wannan hadisi wancan na farko da na biyu imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito su shi ko wannan imamu muslim ruwaito shi ko kuma zai jagorance ku da littafin Allah ko kuma zai jagorance ku a cikin sallah dama wanda ya jagorance ku da littafin Allah in lokacin sallah yayi zai bada sallah shi zai ja sai zo ya ce maka ai Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ko ba haka ba ai manzanni sun shige gabani sai mu ce wanga amun ne makhsus shi alqur'ani ana takhsisin wani abu zai kawo am ya kawo makhsus da ya ce wa yaqtuluna nabiyina ko ba haka nan bane sai mun ka ce ai ana iya fidda wani abu don Allah ce fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun kai baka san ana kawo am ba sannan ayi takhsisin shi in baka sani baka koma ka je ka ƙara yin karatu wannan shine sannan kuma in an ce wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu ɗaya daga cikin ahlul kitabi sai yayi imani da annabi Isa kafin ya mutu wannan ai abu ne tahsilul hasil ina fatan kuna fahimta ta ai babu mutumin da mutuwa za ta zo mai kowaye shi bai gane gaskiya ba bai yi imani ba Allah bai wannan kafiri ba da haka faɗin wannan magana ma ai ina ganin ba ba abu ne ya kamata mu nisa mu tsarkake littafin Allah da irin wannan mummunan ma'ana wadda dama Allah ya riga ya faɗi babu wanda zai mutuwa duniya sai ya in ya ga mutuwa sai ya yi sai ya yi imani to illa la yu'minu bihi qabla mawti a ce kafin mutuwa ce sai imani da annabi Isa ai wannan Kirista babu wanda ba zai imani da annabi Isa ba wannan ba amma bukatar sai an kawo shi ina fata kun fahimce ni duk wanda mutuwa ta zo mai dole sai ya nemi imani ya koma ya gyara ta cikin kafirai Allah ya ce a'a وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله يقال الدم sai Allah ce fa bi zulmin min alladhina hadu ko ko yau a wato illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ranar tashin alkiyama annabi Isa zai zamanto mai shaida akan su waɗanda suka mutu an gane ni bayan an ɗauke shi ko ba haka ba annabi Isa da waɗanda suka bauta mishi akan ƙarya duka annabi isa zai shaida akan surar tashin alkiyama suratul ma'ida ta yi bayanin wannan dalla dalla an gane ko wa id qala allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد waɗannan ayoyin su suka yi bayanin shaidar da annabi isa zai yi duk da yake lokaci bai yana da wato lokaci ba zai ishe mu ba amma dai bayani ya tabbata fa bi zulmin min alladhina hadu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا to wannan wuri kafin mu shiga wannan aya in kuka lura an waɗi abubuwa da dama saboda kaza saboda kaza saboda kaza an ce fa bima naqdihim misaqahum wa kufrihim bi ayatillah kuma wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam amma kuma ba a kawo shin da suka yi waɗannan abubuwan miye sakamako ba an gane ko to waɗansu malamai sai suka ce inda an ka ce bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihim shine sakamako ko ba haka ba sai wadansu malamai suka ce a wannan e itirabi ne magana ce suka kawo qulubuna gulfun to jawabin shi bal tsaba Allahu alaiha bi kufrihim bai dace kuma zuwa ga fabi ma naqdihim misaqahum ba to wadansu malamai su suka ce to haramna alaihim tayyibatin shine fabi ma naqdihim misaqahum haramna alaihim tayyibatin wadansu malamai suka ce a'a duk waɗannan abubuwa da aka jero ɗaya biyu uku hudu biyar kaza kaza ya zamanto sakamakon shi shi ɗaya a haramta mu wasu abubuwa a abin da suka yi wato mahzufin yana can a cikin suratul ma'ida fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya ko kuma fa bima naqdihim mithaqahum fa'alna bihim ma fa'alna duk abin da muka yi musu na azabtar da su to saboda warwarewa alƙawullan su da kaza da kaza da kaza da kaza muka yi musu wannan dole sai ka fahimci wannan Allah ya ce to fa bi zulmin min alladhina hadu saboda zaluncin waɗanda suka ce su yahudawa ne ko ba haka ba zaluncin da suke yi haramna alaihim tayyibatin muka haramta musu abubuwa waɗanda sun kasance daɗaɗa da halat uhillat lahum waɗanda an halatta musu gare su abubuwa da dama an halatta amma saboda yawan ta'annutin su sai Allah ya haramta musu wa tammi tayyibat ne Allah ya ce wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufur a cikin nahl sai ya ce wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qabl ko ba haka ba to kaga wannan yake nuna cewa nahl tana gaban mi an'am tana gaban mi tana gaban annahal don ya ce tan harramna ma qasasna alayka min qabl can gabani menene haramna ma qasasna alayka min qabl ko ba haka ba wa alal ladina hadu haramna kulli dhi dhufur wadanda suke yahudawa mu hada mu haramta musu dukkan abin da yake da dhufur to asalin dhufur shine mai kofato ko ba haka ba to a cikin aya nan ba shi ake nuhi ba shine malam tufarraqa asabi'uhu shine abinda faruttansa ba hade su hade suke an gane ni kamar raƙumi kaga nashi ai hade suke ko ba haka nan bane to wannan shi ake nuhi da zi zufur anan sai aka ce wa min al-baqari wal ghanami sannan kuma da daga shanu wal baqar da kuma wato wa min al-baqari wal ghanami da shanu da kuma tumakai da awaki an gane haramna alaihim shuhumahuma su wadancan an haramta musu ne gaba ɗaya waɗannan ko an haramta musu kitse wanda yake tare da su illa ma hamalat zuhuruhuma sai abinda cikin su ya dauka wanda yake na can ciki awil hawaya an gane ko abin da yake ga wato makale ga hanji domin alhawaya jam'i ne na hawiya'u ko alhawiyatu an gane ko saboda tana kumsan wani abu tahtawi ala kaza an gane ko aw makhtalata bi'azm ko ko abin da yake ya makale ya haɗe da wato al'azm shine kashi to kaji abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta musu can daga baya ya haramta musu su mun fahimci wannan da kyau wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda kuma suna kange mutane ga hanyar Allah kafiran da yawa mutane masu yawa ko lokaci mai yawa Allah ce qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana bihi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun lima tasudduna an sabilillah domin zunubi ne mai girma kai ba kai kuma ka hana mai yi shi babba azaba ce shi yasa za a lillinka musu azaba ranar tashin alkiyama duk mai wato kafirin da bai hana mutane bai kange mutane ba ga hanyar Allah ba dai yake da kafirin da ya kange mutane da hanyar Allah ba ina fata an fahimce ni azaba za ta karu gare ka wato allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun waɗanda suka kafirce ma'ayoyin Allah kuma suka kange mutane daga hanyar Allah to za mu ƙara musu azaba shi yasa nan sadda in ji malaman tafsiri an gane ko musamman at-tafsir al-mawdu'i na nukhbatun min al-ulama suka ce nan sadda muta'addi ne domin shi sadda kala biyu ne akwai sadda wanda bai da maf'uli wato sadda yasuddu sududan ka kange kanka ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa akwai sadda yasuddu saddan idza sadda ghayrahu to da su malamai suka ce saboda suna kange kawunan su bai yi ba domin mi domin da an ce su sun kafirce ma ayoyin Allah to ai magana ta riga ta kare ba sai an ce sun kange kawunan su a sun kange waɗansu daga hanyar Allah kuma shi ne abin da suke aikatawa wadda kasirun min ahlil kitab law yardunakum min ba'di imanikum كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء abinda suke bukata kenan su ba su yi kuma suna fatan wani yanzu ya kafirce ya bi su ka ko ka samu aiki kai daga son tura su yarda da kai ka samu aiki kai da kake son ka samu babban matsayi gun kafirai ka samu aiki kai da makiyan Allah suke burge ka ka samu aiki kai da kake ganin makiyan Allah sun fi kima gare ka bisa ga masu imani ka samu aiki billahi la ilaha illa huwa wa akhdhihim riba wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'jadna lil kafirin minhum azaban alima Allah subhanahu wa ta'ala yace wa akhdhihim riba duk yana daga cikin dalilan abubuwan da suka sa aka yi musu uquba akhdhihimur riba karbar riba cin riba karba da ci ana karba ana ci in ka karba ko baka ci ba kai zunubi ko ba haka ba in ka ci ko baka karba ba kai amma yanzu a ce a ai babu riba riba ba kaza ba kaza ba kaza ba wai ya fadu riba il y a des intérêts to ku fassara mun menene intérêt kuna ba kan ko wahala duk mallaman duniya in sun halatta ma abinda Allah haramta aikin banza ne ka daina ba kan ka wahala dan saboda a dauko malamai a yi kasuwa da su su ce ai abu kaza ba haram bane akwai aya da ta gyara wannan duk hayaniya ce in dai zaka saba ma Allah ka tashi saba ma Allah ka saba ma Allah ka dauki zulubin ka amma a fassara ma aya ai mata tawili don ta dace da son ranka wannan aikin banza ne tana nan matsayin ta haram ba abin da ya canza ta wa akhdhihim riba da cin riba da amsa karbar riba da suke yi wa qad nuhu anhu an hane su wa ya hane su shine Allah dan shi yake da izinin ya ce ai ko a bari wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar zalunci da ƙarya saboda sun ce ko sun ci dukiyar kowa babu zalunci akan su suka ce babu riba tsakanin wato ba Yahude da wanda ba ba Yahude ba amma tsakanin ba Yahude da wani mutum wanda ba wato ba Yahude da ba Yahude akwai haram kenan duk duke wanda za su ci in dai ba ba Yahude bane halatta ci zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil Allah subhanahu wataala ce to wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima mun yi tattalin lil kafirin ga wanda suka kafirce minhum daga cikin su azaban azaba aliman mai radadi Allah ya tsare mu قالت لكن الراسخون في العلم منهم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنين يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى لكن الراسخون sai dai waɗanda suka tabbata asalin ar-rusukh shine abu ya sanyu ya tabbata rasikhuna fil ilmi waɗanda suka tabbata a cikin ilmi minhum daga cikin su tunda an ce wa atadna lil kafirina minhum mun yi tattali ga kafirai to su ko da suka yi imani daga cikin su fa ba sai kai ma Allah bayani ba jira kai hakuri bayani zai zo lakin rasikhuna fil ilmi minhum sai dai waɗanda suka tabbata a cikin ilmi daga cikin su kamar Abdullahi ibn Salam ko ba haka ba wal mu'minuna da waɗanda suke tabbace akan imani yu'minuna bima unzila ilaika suna yin imani da abin da aka sabkar zuwa gare ka wa ma unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka to in kuka nura anan ya kamata a ce yu'minuna bima unzila min qablika wa ma unzila ilayka ko ba haka ba ya kamata a ce abin da aka saukar gabaninka sannan aka zo aka saukar maka sai su yi imani da shi tunda annabawa sun gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshe to ya aka aka gabatar da nashi kafin nasu an gane yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik to shine karatun ai ba matsala bane mun ce alwawu la tufidu tartib kak ku manta kun ga yanzu har yanzu karatun ya sake maimaituwa zuwa gare mu an gane ko wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna kaga ma can haka ya kawo shi alwawu la tufidu tartib wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim kaga a ce ya kamata a ce ma unzila ilaihim wa ma unzila ilaikum amma saboda alwawu la tufidu tartib babu matsala kuma imanin tare haɗe yake da sun yi imani da wancan annabi ya bayyana sallallahu alaihi wasallam sai su yi imani da shi su haɗa wa ma unzila min qablik sai Allah ce to wal muqimina salata da masu tsaida sallah to wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke da hatsari na i'rabi domin nan arrasikhuna kaga mubtada ne ya zo da wawun marfu'i ne wal mu'minuna ma'atufi ne akan shi to amma sai an ka ce wal muqimina a tsarin larabci ya kamata a ce wal muqimuna salata amma sai aka cire shi to shi yasa irin waɗannan ayoyin zaka iske littattafan ulumul qur'an babi suke musu saboda ayoyi ne masu wahala i'rabi sai ka rasa yadda zaka yi imamu suyuti da ya zo a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo fuskoki sun kai guda biyar amma mafi karfin su ɗaici na farko wal muqimina salata maf'ulun bihi ne mansubun li fi'lin mahzuf amdahu kenan amdahu al muqimina salata ko akhussu al muqimina salata don sallah tana da matsayi mai girma ko ba haka ba utlu ma uhiya ilayka min al kitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar babban matsayi gare ta wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ko ba ko ba haka ba to shi yasa sai ce amdahul muqimina salata kaga daga nan ka huta shi yasa baka san dalilin da an ka cire wannan daga cikin su ba waɗansu malamai suka ce a'a wannan shi muqimina majrurun ne ko mun ce mansubun ne ko majrurun ne halin shi bai bai canzawa domin yujarru ko ba haka ba wa yunsabu biliya'i li'annahu jam'u mudhakkarus salim wadansu malamai suka ce to da an kace lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka to shi ilaykan nan harful jarri ne kafun wato ila ya shiga cikin harful jarri to yu'minuna bima unzila ilayka wa bil muqimina salata kenan ya kamata a kawo wa ilal muqimin salata sai zamanto su yi imani da abinda an ka sabkar ga masu tsaye da sallah can gabanin ka su ne annabawa kaga wannan irabi ya ba mu wahala wasu ka ce a'a qablika kinan da aka kawo kinan bima unzila min qablika na gabanin ka wal muqimina kinan wa qabla al muqimina kafin waɗancan waɗanda suka yi sallah a gabanin waɗancan shi ma irabin ya nisa kuma waɗanda za ta yi za ta yi nisa waɗansu suka ce a'a da an ka ce minhum daga cikin su to wal muqimina domin min harful jarri hum zuwa gare shi wannan i'rabin shi ma yana da nisa dan haka dai a takaitan takaitawa kawai ka dauke shi maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin taqdiruhu amdahu ko akhussu magana ta kali kuma ya halatta ai hasbukin shi wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa ai qul bal nattabi'u millata ibrahima hanifa magana ta kari wal muqimina salata su ne masu tsaye da sallah ko ba haka ba sai dan qur'ani ne ce to kaji an ce annabawa suna yin sallah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan mi za ku zo ku ce muna mu yi muku bayani yadda muka yin sallah kuma alhali da Allah ya jero sunayen annabawa ko ba haka ba sai ya ce fa bi hudahu muqtadi kai annabi kai koyi da abin da sun ka aikata shi ko annabi Isa ya ci ya faɗa wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayya an ce ma annabi Musa alaihi salam wa aqimis salata li zikri to sun yi sallah to tun da sun yi sallah mu za ku zo ku ce muna yadda an ce yayi koyi ne saboda sun rasa aya ko hujja cikakka wadda za su wadda za ta ba su daman lokacin da za su yi sallah mun fahimci wannan da kyau sai mu ce to akramakallah mu ba mu rigima muke so ba muna so mu fahimci gaskiya kuna fahimta ta shine cewa to tun da an ce annabawan da suka gabaci annabi sun yi sallah mun yadda kawo aya ɗaya wadda ta nuna muna ga yadda suka yi sallah shi kenan magana ta kare sai ce a'a ai gado ne waɗannan su gadi abin da waɗannan suka gada waɗannan su gadi abin da suka gada sai mu ce to annabi na ƙarshe wanda daga gare shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine wa shine annabi Isa alaihi salam kuna fahimta ta to annabi isa alaihi salam ba su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan Allah ya ce wa id qala isa ibn maryama ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ya'ti zai zo min ba'di bayana bayan an dauke ni kuna fahimta ta kaga ba su haɗu ba to ga waya gano sallah shi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda baka yarda hadisi ba ba su haɗu ba shine ya kamata a ce sun haɗu dan ya ga yadda ya sallah ku fahimce ni da kyau mun yarda sun yi sallah wannan ba ba saba wani tsakankanin mu da ku ba mun yarda an ce annabi yayi koyi da sallar annabawa babu wani annabi wanda an ka nuna sallar sa a cikin alqur'ani raka'a kaza kaza kaza kamar yadda kake yi to annabi Isa kuma da gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi yasa yayi bushara kuma musu haɗu ba to ina ka samu sallah kai shikenan a hujjance a alqur'anance tunda alqur'ani Allah ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce to wal mu'tuna zakata da masu bada zakka yana yiwa ya zamanto ma'tufi akan ar-rasikhuna fil ilm ko kuma wal mu'minuna wal mu'tuna zakka ko ko saboda al muqimina salata ya gabace shi an sa fi'li sai a ce wa humul mu'tuna zakata an gane ko da masu bada zakka ko wal mu'tuna zakata kadhalik sai ya zamanto khabar ko mubtada an gane ko wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir su ne masu yin imani da Allah da ranar ƙarshe wannan wawun da kuke gani ba ta bambanta ba ne duka mu jama'a guda ce ake magana kanta kuna gane ni arrasikhuna fil ilmi su ne almu'minuna bima unzila ilayka su ne almu'minuna bima unzila min qablika su ne almuqimina salata su ne almu'tuna zakata su ne almu'minuna billahi wal yawmil akhir domin in mutum ya kauce ba ɗaya daga cikin waɗannan ba musulmi bane kuna gane ni kenan wannan wawun ta zo ne litaghayuri sifati an gane ko la litaghayuri zawati ta tattanza siffofin su su masu imanin ba zatin su bane ya bambanta ba wani mutum ne akwai arrasiku fil ilmi ba sannan almu'minu bima unzila ilayka ma unzila min qablik da almuqimu sala da almu'ti zaka da almu'minuna billahi wal yawmil akhir a dukkan su su sun hada waɗannan siffofin ko cikin farkon bakara haka yazo sai kai hattara ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين تتي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون تدسوني متون قداني ko zati guda ne domin in mutum ya kauce ma ɗaya ba a kiran shi musulmi kun gane wannan can sai ce ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun nan ku sai Allah ce ula'ika waɗannan sanu'tihim ajran azima ko kuma sayu'tihim ajran azima Imam Khalaf da Imam Hamza cikin qurra guda goma da muke da su qira'o'i mutawatirai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sai a ce ai qira'a guda bakwai ne wannan kuskure qira'o'i da suka inganta goma ne mu dai nan Niger ana karantawa da warshi da Hafsu warshin ma dai ba iya ta hankali ba Hafsun ma dai akwai wadanda bugawa ne suke ko ba haka ba sauran kirawoyin suna ina sudan kalun yanzu ne take shigowa saboda ɗalibai suna zuwa kasar libya suna karatu ko ba haka ba ita ko ita ce riwaya da take mashhura to shikenan bayan suwa sai hafsu duri da ake yi a sudan sai mutanen somaliya suke karanta da kira susi sauran kirawoyin sai an je makaranta kuma ilimin qira'at ba a farawa sai an haddace alqur'ani to kaga aiki ya samu shi yasa ilimin qira'at ilimi ne mai amfani amma ilimi ne kuma mai wahala sai an dage sai an hardace littattafai da dama alqira'at al-ashr as-sughra sai ka haddace shatibiyya da durr al-mubiya baiti 1500 da wani abu ko da 500 ba wani abu ka je kuma ka haddace wasu baiti 1000 da wani abu su ko alqira'at al-ashr al-kubra kaga ko baiti biyar an ka baka an ka ce ka haddace an baka aiki ko ba haka nan bari a mu kan ba a son harda abinda ɗaya mutane ka so zancen kuɗi ula'ika waɗancan sanu'tihim ƙira'a ta jamhur sayu'tihim ƙira'a ta hamza da imamu khalaf babu bambanci in an ce sayu'tihim bamiri zuwa ya yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko tunda an ce wal mu'minuna billahi kenan ula'ika sayu'tihimullah an gane ko in an ce sanu'tihim an yi iltifati da ana Allah ana damirul wato gaiba ne yanzu kuma an dauki damirul azma an gane an dauki sanutihim mu ne za mu basu ya kuma zuwa ga khitab sanutihim za mu basu ajran lada aziman mai girma Allah zai ba su lada mai girma a nan duniya Allah zai ba su lada mai girma a lahira ba wai sai a nan duniya ba dan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab سنتي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا لا دا بيوزا أباس الدنيا بالآخرة ما لا يفعل دون من لوكتي يا مسوكم آية دا أكوي bayanin da a cikin ta mai yawa ne nan ya kamata yan uwa mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya taimake mu gaba daya Allah ya sanya aljanna ta kasance makoman mu sannan kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh